أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da bayani akan wata mas'ala da malam ya ɗauko ita ce mas'ala ta 'yan jahamiya 'yan jahamiya a wannan zamani yanzu babu su amma a lokacin da shi malam ya rubuta wannan littafi nashi yana daga cikin wajibi da larura da kare addini da kare sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafi domin ya musu raddi ya nuna cewa abinda suke kira akai kira ne na bata saboda sun watsa maganganu wanda za su kawo shubuha a addini sun kama ganganu wanda suke nuni akan cewa ai alkur'ani mai girma ba magana Allah bace ba ai halitta ce kamar yadda aka yi halittu to wannan magana ce wadda tana iya kaiwa inda za ta taba imanin mutum tana kaiwa inda zai sa mutum ya bar musulunci baki daya itikadi da irin wannan su kuma su malam albarbahari a matsayinsu na wanda suke riko da sunna akan fahimta ta sahabbai shine suke kokarin kare wannan magana da suke yi domin su mayar musu da raddi a ilmance kuma a rubuce ila kiyamis sa'a to a cikin zancen shi yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala malan yake fada yake cewa wa qala ba'd al ulama wasu daga cikin malamai suna fada sai ce minhum daga cikin su yace ahmadu al imam ahmad bin hanbal daga cikinsu imamu ahmad bin hanbal suke cewa aljahamiyu kafirun suke cewa ai wanda yake da aƙida ta jahamiya suke cewa ai kafiri ne kaga wannan magana ce ta wuto daga hannun manyan malamai irin su imamu ahmad bin hanbal sai yake cewa kafirun laisa min ahlil qibla ai kafiri ne bayya daga cikin wanda suke kalla alqibla suke sallah halalun dam kuma jinin shi ya halatta la yarifu baya baya cin gado wala yu yuwarrif kuma ba a cin gadon shi li'annahu qala saboda ya faɗa ya ce la juma'ata ya ce babu sallar juma'a wala jama'ata babu sallah a cikin jama'a wala idaini babu sallar idi wala sadaqata ai babu yin sadaka wa qalu suke cewa man lam yaqul alqur'anu makhluqun suke cewa ai duk wanda ma bai ce ba qur'anin halitta ne suke cewa ai fa huwa kafirun ai shi wannan kafiri ne ma kenan idan mutum bai ma faɗa abin da su suke so a faɗi ba su a ganin suna ganin mutum ya kafirta kwata-kwata to wannan magana ka gani kai tsaye daga kajita ka san musulmin kirki musulmi nagari ba zai faɗe ta ba duk wanda zai ce ai babu sallar juma'a to ina ya bar ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi ko wadarul bay ina ya bar wannan ina ya bar wannan aya kenan kaga kamar bai ma karanta alqur'ani mai girma ne wanda yake cewa ko babu sadaka to ya zai da aya take cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا eh duka ga suna ayoyi sun yi bayani akan masu yin sadaka irin fadalar da gare su kai ka ce ai duka wannan babu shi a cikin addini kaga wani yana nuni akan cewa su basu ma san addinin ba ko kuma kwangila suka dauka ta su bata addini to shine a lokacin nan suka yi ittifaki suka ce kawai masu irin wannan akida kawai ba ma musulmai bane ba kan ma a ringa kilga su a cikin musulmai bare har su zo su bata mana musulunci sai ma ne ci gaba da cewa qalal muallif rahimahullahu ta'ala malan yake cewa Allah ji kanshi da rahama na mala yake cewa wastahallu saifa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wa'annan su ne suka halatta a yaƙi musulmai bi ma'ana istahallu qatlal musulmina su ne suka halatta yaƙal musulmai bi ma da yake nihi a nan musulmi yana sallah yana komi wannan uwanshi musulmi ya ɗauki takobi kawai ce kashe shi zai saboda ya saba mi wannan abu ne wanda su suka fara kirkiro shi addinin musulunci bai koyar da ka ɗauki makami akan ɗan uwanka musulmi ba shi ne yake manzana sarsalam yake cewa la ya hillu damu mri'in musulmi illa fi talat jinin musulmi ɗan uwanka ba zai halatta ba sai dalili guda uku ko ya kasance annafsu bin nafs ko mutum ya kasance ya kashe mutum shi ma sai a kashe shi ko kuma a tayyibu zani ko kuma wanda ya lattijantaka kuma hallo yake zina bayana wanda ya taba aure kuma ya zina shi ma wannan shi shi ake sai kuma al-mufari at-tariku lidinihi al-mufariqu jama'a sai wanda ya kafir da ya bar addini su ne kawai suka halatta addini a kashi amma ba ka zo ba ka halatta jinin musulmi ɗan uwanka yana sallah yana komi babu wani haƙƙi da ya taka a cikin wannan haƙoƙi ka zo ka halatta jinin shi to wayannan su ne suka hudu wannan abu a cikin wannan al'umma ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam malar sai yake cewa wa khalafu man kana qablahum kai suka saba ma illahirin wa'anda suke bayansu bi ma'ana sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne almajirai na harko na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suka hidajiya su fahimci addinin nan sama da kowa to idan za ka yi addini ka yi addini irin yadda suka fahimta shine zaman lahiyarka kuma shine zai sa ka yi addini ingantacce idan ya kasance ka yi addini a ganinka a ra'ayinka to wannan naka ne kuma za a mayar maka da kayanka sai ma yake cewa wa mutahanun nas bi shay'in lam yatakallam fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka lazumta ma mutane wasu abubuwa na maganganu akan addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba kuma bai faɗa ba wala ahadun min ashabihi sallallahu alaihi wasallam kuma babu ɗaya daga cikin sahabbanci wanda suka yi wannan magana da su suke yi wa aradu ta'tilal masajid wal jawami sai suka ringa neman amma kaurace ma masallatai gabaki ɗaya da dukkan wuraren da ake tattaruwa na musulmi sai suke neman a kaurace musu su a wajensu kawai ta suke imani ba sai ka yi sallah ba ba sai ka yi zakka ba ba sai ka yi kaza ba kawai in ka riga ka ce na yi imani da Allah kuma ka yi itikadi a zuciyarka ko magana ta kare ba bukatar wasu abubuwa da zaka bi yanzu su bi ba su kaga a irin fahimta su kenan kawai in kai wannan shi kenan baka bukatar hikaya sallah su a wurin su imani baya karuwa ko baya raguwa aqida kuma ingantacciya ta ahlus sunna wal jamaa imanin mutum yana karuwa yana karuwa da bada ta'a yana karuwa da yawan zikiri yana karuwa da bin Allah da yin salloli da sauransu Allah kuma yana raguwa idan ya kasance kana kusantar saban Allah dole imanin ka yi kasa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yasri zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da zai yi zina alhali yana sanye da diga imani hakanan kuma ba zai yi sata ba a lokacin da zai sata kuma yana sanye da rigar imani kenan a lokacin da zaka aikata irin wa'annan sabubbukan to ka sani cewa kamar ka hudda ma kanka riga ne ta imani to ban zaka aikata wannan to kaga wani yana nuna maka ne yana nuna maka kenan saban Allah yana rage ma mutum imanin shi ya rage ma mutum kusancin shi ga Allah subhanahu wataala haka nan kuma a yawan yin nafiloli da bin Allah da yawan karatun Qur'ani kuma shi wannan yana yawan kusan yana ƙara maka imani kuma ya ƙara maka kusanci ga Allah subhanahu wataala a dalilai na alkur'ani da yawa wanda suka tabbatar da haka na sai wani ci gaba da cewa yake cewa ƙalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa auhanul islam wa attalul jihad wa amilu fil furqa wa khalaful athar wa takallamu bil mansukh wa ihtajju bil mutashabih fashakkaku an-nas fi adyanihim واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم ما لا حجر سواء ذكرش ما لا تتوى وأوهن الإسلام بمعنى أدعف الإسلام سن nema su raunata musulunci sama musulunci illa da irin waɗannan maganganun da suke kawowa saboda maganganu ne wa'anda sun saba ma alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kawo su cin karo ne kai tsaye ko karyatawa ga aya ko kuma ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa wa'attalu jihad wa'attalu al-jihad fi sabilillah li'annahum la yarawna takfir al-kuffar suka kawo matsala akan cewa ba dole bane sai an yaki kafirai saboda su ba su ganin su a matsayin kafirai li'annahum ya'rifuna Allah saboda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah in dai matakar idan an tambaye su ahli sama da ƙasa sun ce Allah ne su a wajen su to ba kafirai bane ba sai suka ce kawai bai dace ma a yake su to kaga irin wannan aqida aqida ce ta banza suke cewa fir'auna ma musulmi ne tunda ai tayi لقد علمت ما ها ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك to ka gani sai suka ce ai wancan gamin lokacin da yace amantu amantu annahu la ilaha illa illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana wa ana min almuslimin sai aka ce mai al'ana wai fir'auna da yake da ya ga halaka da ya ce to yanzu na yarda da abin da banu isra'ila suka yarda shi ne mai ubangiji kenan na yarda da allah yanzu lokacin da ya ga halaka ne hudu wannan shi ne sai allah ce mai al'ana wa kada a sai ta kanku wa kunta minar kafiri fal yau manu na jika ko bi badanika litakuna liman halfaka aya sai yanzu za ka yi imani to bari za mu ma tsiratar da kai don saboda ka zama aya ga 'yan baya to ka gani tuban shi da ya abi amfane shi ba to su idan suna magana sai ka ce ba sa karanta alkur'ani mai girma su wa'annan mutane wata kallamu bil wa'amilu ko wa'amilu fil furqa suka zo suka ringa kokarin rarraba kan mutane wa khalaful athar suka saba ma alkur'ani da sunna watakallamu bil mansukh suka ranka magana da hadisai mansukhai ko ayoyi mansukhai abinda ake nihi anan aya wadda aka shahi hukumcinta amma kuma tilawata tana nan bi ma'ana tana rubuta alkur'ani mai girma amma hukumcin da yake cikinta hukumcin an shahe shi da wata aya daban misali domin mu fahimta da kyau wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ana tambaye ka ya rasulullah akan giya sai yake cewa ƙulfihi ma ithmun kabirun wa manafi'un nas sai yake cewa giya tana da cutarwa amma kuma tana da amfani kaga anan me yake nunawa ba a haramta ta ba wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma cutarwai ta yi amfanin yawa kai sai kana saurara ka san ba a ce maka ba giya haramun ce ka fasa sha sai aya ta biyu ta sabka Allah yake cewa la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye kaga wannan kai tsaye me yake nuna maka idan baka dan ba lokacin sallah bane kana isha kenan yanzu kaga in ka dauko alqur'ani mai girma ka bude wannan ayar ka karanta kawai ka ce la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye kawai shikenan bayan isha'i he kaje ka shaƙe ka tunda ba lokacin sallah bane to yanzu ka ga irin wannan ayi he sa dauke da shi da za su yi aiki alhali ita kuma ayi mataki mataki ne Allah subhanahu wataala yake bi wajen haramta giya da ya zo mataki na wari ya zo mataki na biyu sai da aka je mataki na ƙarshe inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان سيتي فاجتنبوه لعلكم تفلحون كتيايه da ku nisance ta ko kun samu tsira giya da kai wurin haramta ta sahabbai wannan rana suka rinka hudu tuluna tuluna na giya aka zuba ta a cikin garin Madina to yanzu kaga muna da ayoyi guda uku anan ko aya ta farko an ce tana da amfani amma kuma cutar wadda ya amfani ta yawa aya ta biyu an ce ka kusanta sallah a lokacin da ake cikin maye aya ta uku an ce kuma ka sha yanzu suka tashi daukan aya wadda su yi aiki ne da ne su dauko da aka ce la ta karbi salata wa antum sukara su ce ne ta kare za su yi aiki lokacin sallah ne aka haramta ba ba wani lokaci ba kawai in lokacin sallah ne kan mu sha amma in bayan sallah ne muna in shan to kaga irin abin da suke yi suka batar da mutane da yawa ne mutane suke zuwa suke shaye-shayensu a lokacin da ba na sallah alhali kuma ayin inda a ce ka karanci irin yadda Allah yake tsara hukumce-hukumcen shi a ƙur'ani zaka gane cewa hukuncin wannan an goge shi yanzu an yi ramfulasan shi da na gaba wanda aka ce daga yau haramun shi ai abu ne a fili ko to su in suka tashi yin aiki don su bata addini ne su ɗauko waɗannan ayoyin da aka goge hukuncinsu ne su ce da su za su yi aiki to shi ne wanda ya ce wa ta kallamu bil mansukh ya suke magana da da ayoyi wanda aka goge su sai yake cewa wa tajju bil mutashabih ya su dauko ayoyi wanda suke da shubha ya suke da su za su yi aiki fa shakkakun nasa fi adyani wannan abin sai ka matsala ne suke sama mutane shakka a cikin addinin su ya kasance mutane kawai sai shiga rudani saboda an kasa samun wata matsaya ta musamman da za a rike wannan ya ce kaza wannan ya dauko kaza kullum sun dauko ma abubuwa wanda su rikita ka ka gana daga cikin abin da yake kawo a matsala a addini lasiya ma a yanzu in kana kallon facebook ko wani tiktok ko na sai gani an halbo wani malami ya ce hukuncin kaza kaza ne wani daga can shi kuma ya ce hukuncin wannan ba daidai bane hukuncin wannan kaza ne wani kuma daga can shi ma ya ce kaza sai ka samu ra'ayi daban-daban na malamai wajen biyar shidda kowanne nashi daban wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kaga shi yanzu mai saurare mabi shi kawai in ya bude ya gani sai rasa to wane ne mai gaskiya to a cikin su shi wannan ya ce kaza shi wannan ya ce kaza to wanne zan dauka sai abin ya shige mai cikin juna shi ne lokacin da kwanakin ba da mala iliya samu ya tafi can saudi can nigeria da aka kece shi wani taro yake ce musu su samu su yi tsari na wani na wata na wani wani mazamani za a ce ko kamar wata jilsa haka wani majalisi babba kawai na malamai baki ɗaya a gayyato kowane malami na kowane ganye a samu a yi wannan ɗan kwamitin a zamna da abin da ya taso daga nan zasu waɗi menene hukuncin abin daga nan kuma ba wanda zai ƙara magana wani hukuncin kowa da shi zai aiki shi kenan sai a huta da wannan rarraba kan mutane to irin wa'annan matsalolin su suka zo ga malaman sunna suna bayani shi kuma ga wani ya zo yana bayani to shine ma da yace sai suka samu mutane shakka a cikin addini to iri irin wannan abubuwan su suke kama mutum shakka addini ya rasa wanne ma zai dauka ya ce wa tasammu fi rabbihim suka dinga jayayya a cikin ubangijinsu wa qalu laysa hunaka azabu qabri daga cikin ma abin da suke kama mutane shiwa babu ma azabar kabari suke ce ma mutane babu azabar kabari babu haud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za ta zo ta sha ruwan haut ko yake cewa sai wasu yi sun zo kamar sun zo za su sha su sai a katangin su a ce su bisa sha ba sai wanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan al'umma ta ne sai a ce mai ai sun sauya addinin a bayanka sun ka ra'ayinsu sun rinka kawo kamar point de view ɗinsu a cikin addini don haka su bisa daga cikin al'ummar kawai za su sha wannan ruwa haka nan suke cewa wala shafa'a suke cewa babu ceto ka ji wai babu ceto duk ayoyin da suka yi magana a cikin alkur'ani mai girma a kan ceto ka ɗauki ayatul kursi ko allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm man dhallabi yashfa'u indahu illa bi ilmi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum yace wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim dibona inna an gane manzan da ya shafa'u inda huko ta gani babu wani mai yin ceto illa bi izini sai da izinin Allah sai da izinin Allah haka in kaje cikin suratul suratul najmi ko yake cewa manzan labi eh wala yashfa'una illa liman irtada yake cewa أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صوف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة مزر أورا باقي كاهنا يكي تيوى وكم من ملك نعم إتتكو وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda yake cewa babu wani mai mulki fi samawati a sama wala fil ard ko a ƙasa ko wa kai malakin fi samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an cetan su bai amfanar da komi illa min ba'di sai bayan an ya'zana Allah in Allah yayi izini liman yasha wa yarda ga wanda Allah ya so kuma yarda da shi kenan kaga ce to tabbas akwai shi alqur'ani ya tabbatar sai suke cewa ai babu suke cewa wal jannatu wan naru lam yukhlaqa aljanna da wuta ba amma halice su ba shi kuma Allah ya ce uiddat lil muttaqin aljanna tana nan an tanadar da ita ga waɗanda suke tsoron Allah an riga an tanadar kenan tana nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa shi ana nuna mishi ma gidan aljanna so da yawa ma an ɗauke shi an kai shi har gidan aljanar ya gani ya ce ya bilal inni la'asmau ƙar'una alaika a mami fil janna ba haka bin ce ya ce ya kai bilal ina jin ƙaran tahiyyarka a gabana a gidan aljanna ni kake yi ka samu wannan matsayi na'am yake cewa mi kake yi ya kai bilal ka samu wannan matsayi a wajen allah ya kasance ina jin tahiyarka a gidan aljanna ka gani wanda ke nuna maka deja akwai ta ko kenan ba abin da za a ringa gardama bane akai aljanna da wuta suna nan Allah ya tanadar da su ga ta nan aljanna da shi annabi Adam ya fara shiga ai abu ne a hili ta ma eh fa kula minha ko wa qulna ya wa idh qulna wa idh qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna fa kula minha haythu shi'tuma ragadan ko وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كاغونا الجنة ita ce wadda mu ma za mu je mu shiga ita ce annabi adam aka sa shi tun farkon duniya Allah subhanahu wataala yayi ta ya ajje ta aka sa annabi adam shaidan ya zo ya yaudare shi ya ruɗe shi aka huto shi daga wannan gida na aljanna don haka gidan aljanna yana nan deja allah halitti kayan shi gidan wuta tana nan allah halitti kayan shi wannan ba abin da za a ma je a zo bane a kai haka nan suke cewa wa an karu kafiran mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ringa inkarin abubuwa da yawa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa an karu kathira mimma abu abuwa jiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadha alwajh li'annahu man radda ayatan min kitabillahi faqad radda alkitaba kulluhu yace to kaga wannan maganar da suke yi na kokarin mayar da aya ko mayar da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake nuni akan cewa lalle jinin wa'annan mutanen jininsu ya halatta saboda sun kafirta me yasa saboda duk wanda ya rime da aya ɗaya ta alkur'ani kamar ya mai da alkur'anin duka idan Allah subhanahu wata'ala ya kawo wani hukunci na wata aya kai ka nuna wannan aya ba da wannan hukuncin ba ko wannan hukuncin bai maka ba bai kamata ba a ce kaza kaza ya kamata a ce to kai tsaye wannan abin in baka sani ba kai to ka sani ka gyara in kuma ka sani kai da gangam to ka sani wannan abin hudda kai da ke da musulunci duk hukuncin da Allah ya ce ake sami'na wa ta'ana inda ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ta'ana mummunai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da manzon shi idan ya magana ta suke kawai sami'na wa ta'ana mun ji mun bi mun ji mun bi ba magana ka ringa ka ra'ayinka ko ka ringa ka ganinka haka nan Allah yake ta cikin suratu suratul ahzab wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina Allah subhanahu wata'ala yake cewa wama kana lil mu'minin bai daciya ga mummuni namiji wa mu'minatin ko mummuna mace idza qada Allah wa rasuluhu idan Allah da manzon suka yanke wani hukunci an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani ra'ayi ko wani zaɓi a kan wannan abin da Allah da manzon suka yanki Allah yake cewa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wanda ya saba ma Allah da manzon shi hakika ya bace bace bata mabayyani to kaga wannan ayoyi suna nuna mana cewa duk wanda ya ce bai yarda da wata aya da gangam to kamar ya mai da alqur'ani dukan ya ce bai yarda shi ba saboda alkur'ani la ya atihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi wa in inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani inji Allah ya ce ko mu za mu kare kayan mu alkur'ani babu wani abu na batanci ko mara kyau ko na lalaci da zai zo ya tunkare shi ta gaba ko ta baya ko ta hannu ko ta ko ta hagu ko ta dama babu babu wannan damai alkur'ani kiyaye ne Allah ya kiyaye kayan shi to daga kai zargin alkur'ani cewa babu kaza ko bai kamata a ce kaza ba ko kana ganin kaza ba daidai bane ba to wannan kafirci ne kai tsaye hudda ka je daga musulunci sai ka sake samun kalmar shahada da kuma wanka na shiga musulunci ba daidai bane ba haka nan hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallam aka ce ma ga hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce ai kaza ko ya hana kaza kai ka ganin cewa wannan hadisin kai bai maka ba ko kuma baka yarda ba da magana ko kuma da gangam kana itikadin eh annabin ya faɗa kuma ka ce ba a yi ba irin yi kin yi ba na sabo a kawai ka ce ba a yi saboda wai taurin kai da tajarru'anci da nuna cewa kai ma ka isa to idan kama manzala sallallahu alaihi irin wannan abin to ka shiga sahun wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim si kiyaye si hankali wanda suke saba ma yukhalifuna an amri wanda suke saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun si hankali cewa fitina tana iya samun su aw yusibahum adhabun alim ko kuma azaba mai radadi ta kama su kenan kaga saba ma Allah da manzon shi yana daga cikin abin da zai gadan ma da mutum fitina kuma abin da zai gadan ma da mutum azaba a gobe kiyama dan haka idan aka ce ma wannan magana ce ta Allah ko ta manzon shi babu ka ra'ayi babu kawo tunani saboda da yawa sun kafirta sun bace dalilin wannan malai yake cewa fadamat lahumul mudda wa wajadu min as-sultani ma'unatun ala dhalik sai yake cewa ai wannan ra'ayi da suka dauka da wannan manhaji da suke kai sai kasance ya ja lokaci suna ta kira a kai wa wajatu minas sultani ma'unatan ala dalika suka samu shugabanni sun dare musu gindi akan wannan wa wada usaifa was sauda ala man duna dalika sai suka zo suka sa sarki ya ninka daukan hukunci mai tsanani akan duk wanda ya saba musu ko a rihe ka ko a zane ka ko kuma a hudda maka kai fadarasa ilmun ilmu ilmu sunnati wal jama'a wa auhanuhuma ilmu ilmi na sunna da wanda ahlus sunna wal jama'a suke kai gabaki dai aka yi kokarin kaskantar da shi wasarata maktumatayn li izhari al bid'i wal kalam fiha ya sun kasance gabaki ɗaya duk abin da ya shahi ingantacciyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance gabaki ɗaya ma ta bace ba a ma samun ta saboda wa'annan suna da masu mulki a tare da su masu mulki sun ɗarme musu gindi he abin da suke so ake yi da yawa daga cikin malamai an kashe su saboda sun ce ba su yarda ba da irin wannan ra'ayin da suka ɗauko suna mayar da ko kuma ƙaryatar da hadisai ko karyatar da ayoyin alkur'ani malamai suka yi tsaye suka ce ba su yarda ba da irin wannan tsari na karatu da suka dauko wannan abin da suke ɗora mutane akai kafirci ne dalilin wannan abin aka kashe malamai da yawa aka hallaka su shine yake cewa wali kataratihim saboda yawan su wattakazul majalis wa azharu ra'ayahu saboda a lokacin da suna tsirmin gindi na sarki akwai kuɗi a hannunsa da sauransu shi kenan sai suka ringa yin majalis majalis na karatu suka ringa watsa wannan ra'ayin nasu a ko'ina wadda ofihil kutub suka ringa rubuce-rubuce wa atma'un nas wa talabu lahum ri'asa fa kanat fitnatan azima lam yanzu minha illa man asama Allah fa adna ma kana yusibu ar-rajulu min majalisatihim an yashukka fi dinihi yace dalilin wannan abu da suka zo suke kira akai sai suka sama mutane san shugabanci sai kasance fitina ta zama fitina babba kai ya ce mafi kankanta abu ba wanda ya sha daga wannan fitinar ta sai wanda Allah kiyaye ya ce mafi kankanta abin da za su bar maka idan ka zamna tare da su shine ka samu shakka a cikin addininka au yutabi'uhum man yara ra'ayuhum alal haqq ko kuma su bi su ma ya ce wala ya dari annahu alal haqqi aw alal batil sai ya kai mutum bai ma san ba wai shin shi akan wata hanya yake ta gaske koko ta bata yake fasara shakan ya kasance kawai cikin bata yake yana cikin shakka fa halakal khalqu hatta kana ayyamu ja'far alladhi yuqalu lahu almutawakkil yace mutane sun bace wannan tarihi ne yake baka akan tarihin addinin musulunci irin halin da ya biyo a wani dan lokaci na zamani halin da ya samu kanshi irin wanda suka suke bata addinin da irin ra'ayikan da suka sawo kawo cikin addinin da yadda ko malamai suka yi tsaye domin su kore wannan ra'ayin da suka dora mutane a kai su dora mutane saman kan hanya ta gaskiya mu a sadakawa muka samu addini a wannan lokacin wa samun littattafan da muke da a yanzu wanda da su ware maka magana ingantacciya ta gaskiya da magana wadda ba ingantacciya ba babu sai malamai manya-manya da ke da kwai su ne za ka je ka zanna irin su imamu amur bin hanbal su ne wanda suka san hadisai ingantattu da gurbatattu su suka sani da su su ware maka su ce maka ga na gaskiya nan ga wanda kaza ne ga wanda kaza ne in baka yi hankali ba gabaki ɗaya mafiyan wanda ke da kwai a lokacin wanda suke kan irin wannan ra'ayin ne kuma suke kira akai to shi ne malai ke baka labarin irin wahalar da aka sha kuma irin abin da malamai na ahlus sunna suka gamu da shi kuma yakin da suka yi domin su ceto wannan al'umma sai ke cewa mutane suka hallaka har sai da aka zo lokacin wani shugaba wanda ake ce mai almutawakkil ja'far ake ce mishi almutawakkil yace fa atfa Allahu bihi bid'a to wannan sarki da shi ne Allah ya taimaka aka yaki bid'a shi wannan almutawakkil ya ce wa azhara bihi alhaq wa azhara bihi ahlus sunna da shi gaskiya ta bayyana da shi ahlus sunna suka bayyana wa talat alsinatahum ya kasance suna iya daga kansu a gansu halshensu ya kai duk inda ya kamata ya kai ya ce ma'aƙillatihim yake cewa duk da cewa su kaɗan ne amma da yake sarkin wannan shi mai san addini ne sai allah ya taimake su ya ba su kariya ta hanyar wannan sarki ya kasance suna watsar da addini ingantacce wa katarati ahlul bid'a ila yawmina haza yace ya kasance su kaɗan ne amma in bid'a da yawa ne kamar yadda a yanzu ma hakan a yanzu ma bid'a ta yawa akan ingantacce sunna wadda ta gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace war rasm wa alamud dalala qad qad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha wa yad'una ilayha la mani'a yamna'uhum wala ahada yahjuzuhum amma yaquluna wa ya'malun yake cewa war rasm wa alamud dalala bima'ana ash-sharru la yantahi bal yabqa al-khayr wash-sharru lil-ibtila wal-imtihan anan ma yake wata magana mai fa'ida yake cewa ash-sharru la yantahi shi shari baya karewa bal yabqa al-khayr wash-sharru lil-ibtila alkhairi da sharri suna nan kullum a tare da kai ba don wani abu don a jarabta ka wal imtihan a maka a maka composition ko lakin ahyanan yantasiru alhaq wa yazhar amma mafi yawa gaskiya take cin nasara kuma take bayyana wa ahyanan yazharu albatil kuma yace wani lokacin sai gani ƙarya ita za ta ma bayyana walakin zuhur albatil yace la yastamir sai dai kuma ita ƙarya ko da ta bayyana ba ta jimawa amma alhaq ita kuma gaskiya wa in hasala alaihi ma hasala duk abin da zai faru ya faru ya ce fa innahu ya'udu bi idnillahi amma yana nan kuma za ta bayyana kuma za ta zo kuma za ta wanzu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin Allah ke cewa anzala minas sama'i ma'an فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه عليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله يتي كذلك يجرب الله الحق والباطل سيتي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يتي كذلك يجرب الله الأمثال الله يكي تيوى yana ba da misali ne akan gaskiya da ƙarya sai ce fa'amma zabadu fa ya zahabu jufa'an wa amma ma yan fa'un nasa fa yan kusa fil'ar sai ba da misali kamar ruwa ne ya taru ya yi kunwa kunwa wannan ita ce a matsayin karye wannan abin da yake ƙasa kuma shi ne a matsayin gaske shi ne ke cewa fa'amma zabadu fa ya zahabu jufa'an wa amma ma yan fa'un nasa fa yan kusa fil'ar ita wannan karye ita ce kamar kunwai za ta gushe za ta tafi amma abin da zai amfani mutane shi kuma yana nan قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ko gaskiya ta zo dole ƙarya ta bace dole ne ƙarya ta bace a cikin abin da yake cewa a cikin anbiya yake cewa fayadmaguhu ko fa iza huwa zahiq wa lakumul waylu mimma tasifun yake cewa idan gaskiyar ta zo ba in ta isko ƙaryar murje ta ne take yi fayyad maguhu fa'iza huwa zahik wadda kuma ruwai domin mata sifon to ita ƙarya a kullum ƙararriya ce ita kuma gaskiya kullum tana nan shi na ke cewa ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi masu karin magana suke fada yake cewa to ita gaskiya kullum tana nan amma ita ƙarya za ta gushe yanzu kaga da yake wannan aƙida tasu an bayan da nake ba da labarinta ba wa ta bacin ta ba kaga ba a ma santa ba amma ga ta nan ta faru a wani zamanin da musulmi suka sha wahala suka rasa makama suka rasa inda za su kawai ga wasu mutanen nan sun fito da wani irin addini kuma sarakai da shugabanni suna tsaye a kansu kuma su ma wannan abin shine a ransu in ka ce ba haka ba su yanka ka ba haka ba su rihe ka an ga alamun ka baka zuwa wurin karatunsa a kama ka a baka kashi gari kowa rikici kuma da aka tashi wari malaman aka fara tunkara da su aka fara su aka fara hallakawa sai da kai an hallaka gabaki ɗayan malaman da suke kan aƙida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a sai da kai aka wani malami aka tambaye shi aka mai qur'ani sai a jemi wannan qur'anin ana tambaye ka halitta ne ko ba halitta bane ba sai ya shiru ya rasa yanda zai yi daga cikin abin da yake na dubara sai dora hannun shi saman hwatai na'am sai ɗora hannun shi saman hata wata aka riha alkur'ana sai ce wannan hatai kamar shi a zuciya shi yana nin wannan hatai sai ce wannan wannan ya ce halitta ce tauriya ake ce ma kamar mai tafar ce don ya kare ran shi kamar in aka ce mai wannan qur'anin halitta ne ko ba halitta ba sai ɗora hannun saman hata ta ta murhin ta bango na alkur'anin sai ya ce wannan wannan halitta ce a ran shi yana nin hwatai ba alkur'anin baki ɗaya ba haka suka sha wannan wahalar amma ahmad bin hanbal ya ce kai ya ce ba wannan magana ta in dawo in ce muku ƙur'ani halitta ne ya ce babu wannan magana haidi in mutu wallahi ba allah na haka ya tsaye akan wannan gaskiya gashi nan kuma duniya tana ba da labarin wannan tsayuwar da kuma ita ce ta yi amfani to kaga wa'annan sun zama sai labari shiru suke nan sun tafi shikenan kamar ba a yi su ba kuma insha Allah ba za su dawo ba ba sai dai kawai kaji ana karanta su a cikin a cikin labarai na'am malai yake cewa wa'alam annahu lam taji zandaqatun qattun illa min alhamajir ra'a atba kulli na'ikin yamiluna ala ma kulli rihin فمن كان هكذا فلا دين له قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع ما لك توا كما كسري لم تجئ زندقة قط إذا كتي زنديكي نيوانا أنا نهم أكوي مناونتي أتاردش يا بيّن إيماني أما كما يا قوي كافرتي ya kuluna bi alsinatihim ne ma laysa fi qulubihim kada ka yarda ka kasance cikin irin wa'annan ya kasance zaka faɗa abu a baki amma a zuciyarka ba haka bane ba ya kasance annabi Musa a baki kamar yadda suke faɗa fir'auna a zuciya zuciyarka ta yi itikadin abin da kake faɗi na alkhairi shine zama kaladiya to idan ya kasance abin da bakinka yake faɗi ba shi bane yake a kwance a zuciyarka to wannan shine ake cewa zindiki shi ne malik ya cewa lamta kuni zandaka e lamtaji a zandaka tunkattun illa min alhamajin ra'a shi ne ke cewa illa min alhamajin ra'a bi ma'ana da hama'an nas yattabi'una kulla na'ikin la yadaruna aina yattajihuna amma alul ilm alul rusukhi wat tabat fa innahum yattabi'una alhaq fala taghtar bil kathara kathrati ahli shar shi ne ma da yake shabahanta su da wa'annan yake cewa zandaka ba ta zo ba sai lokacin da mutane suka ringa biyayya irin wannan biyayya ido da duk wanda ya yi shela ta wata magana ta addini kawai bin shi ake da gudu ba a tsaya a tabbatar da mine ne ke kira akan shi yana kira ne akan abin da Allah ya ce yana kira ne akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma abin ya tabbata haka ne kawai bi ake ido rihe to wannan abin sai ya jawo duk iskar da ta kada in gabas ta yi su bi gabas in yamma ta yi su yamma in gusum ta yi su yi gusum in arewa ta yi su yi arewa da ya kasance kawai su bisu da alƙibla ko guda amma ne wa'anda su kuma suke ƙoƙarin tantancewa da ya kasance babu ta yadda za a yi wannan guguwar ta ingajen su suna ƙoƙarin tabbatar da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba kuma su korar da shi shi ne sai malaka cewa wa in tuɗe aktar man fil ardi yudilluka an sabilillah yace kai inda zaka bi mafi yawan mutanen da suke saman ƙasa za su batar da kai akan hanya ta gaskiya yace kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin yake ta nawa ke da kai ɗan kaɗan kuma suka ci galaba akan da yawa Allah yana tare da masu hakuri wannan kuma ya tabbata a cikin gazuwa daban-daban mun gani a gazuwa ta badarin kubra Allah ya nuna mana wannan ‘yan kaɗan su 300 suka ci galaba a kan mutum wajen dubu mun gani a gazawa da daban-daban gazuwatu daumatul jandar irin su gazuwatu hunayi irin su gazuwatu yarmuk irin su gazuwa da aka yi na buɗe garuruwan musulunci irin su filastin israel wannan ta yanzu irin yadda aka je aka buɗe garin lokacin umar bin khattab lokacin da aka buɗe garin iran duka tarihi yana nan a rubuce irin yadda musulmai suka shiga waɗannan garuruwan lungu-lungu suka yi suka buɗe shi ba don suna da yawa ba ba don suna da manyan makamai ba kawai nasara ce daga Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin hakki ne akan mu wajibi ne akan mu mu ba mu mai nasara kuma haka Allah subhanahu wataala ya tabasu nasara ai kadan su suke cin nasara kullum ba da yawa bane ba alam ya alil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaqqi wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablikum faɗala alaihimul awadu wa kathirun minhum fasiqun mafi yawan su fasikai ne kaga kenan yawa ba shi bane yake nuna cewa ku ne a saman gaskiya ba annabi ibrahim shi ɗaya ne ran shi duka garin kowa kafiri ne Allah subhanahu wataala ya ce inna ibrahim kana ummatan shi kadai ran shi ce al'umma ne runduna ce annabi ibrahim kuma shi ɗaya ne musulmin amma shi kadai aka sami suna al'umma al'umma ho ana nihin generation ana nihin gari guda ana nihin wata al'umma da take tahi akan wani ra'ayi guda ko wani addini guda ko wanda suke zaune a gari guda ko wani zamani guda su ne ake cewa al'umma ba yanzu ka duba al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam wa tun daga lokacin da aka turo manzala sallallahu alaihi wasallam ila kiyamar sa'a al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam a yanzu ma mutum miliyar ne a duniyar nan sun kai miliyar bakwai duka cikin al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam ne mutuwa kuma za su yi wa'annan in wasu zu to duka tarin waɗannan ku aka ce wa inna ibrahim shi kadai kana ummatan shi al'umma kenan Allah subhanahu wataala yana aiki ne da wanda imani in kai imani kai kadai to kai ne kambacin dukkan taron mutane da su taru idan aka dora ka a skeli aka dora mutum miliyar wanda ba su imani a skeli ba kai zaka rinjaye su kenan kanka damu da yawan su yawan su ba komi bane ba bai amfanar da a wajen Allah da komi in ba su yi hankali ma gaba kiɗe hallaka su zai su shiga gidan mutane kenan yawa ba shi ne ke nuna cewa ba mutum yana saman kan gaskiya tsayawa a kan gaskiya shi ke nuna cewa mutum yana saman kan gaskiya na yana ga anan za mu dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi akan magana akan shari'a ta ahlus sunna wal jama'a kenan shi wannan zance mun kare shi na yan jahamiya za mu shiga akan magana ta shirya da kuma aƙida ta alis sunna wal jama'a yanda abin yake kuma da yanda ya kamata kowa ya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh